Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya, duniya mai yayi, duniya madubin kowa, duniya ta da mai gida daga barci. Ga mu a cikin shirin barka da asuba, shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallo. tashar talabijin duniya mai kawo muku rahotanni tsarabobi tattaunawa da ba da waya da gayyata a cikin wannan zango masu kalamar sararanmu yau fa lissafin kalanda ta islam muna ranar 20 ga watan sha'aban hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan mars maladiya aihuwan annabi isa alaihi salatu wassalam 2023 masu kalmu da sararanmu ga mu a ɗakin magana na talabijin duniya kamar yadda aka saba a kowace ranar lahadi inda za mu zo da abin da ya sauƙaƙa don tattaunawa tare da mu da al'umma amma gabanin haka masu sararanmu ku bari mu gaida malamai magada annaba malamai hitila ta duniya malamai muna gaishe da ku na irin jan ƙoƙari da ake na yau da kullum na ganin an faɗi saƙon allah da manzansa da kuma a miƙa shiriya gwargwadon hali shiriya ta Allah ce amma su suke kira ta hanyar shiriya. Masu kallon mu sai mu gaida saraki iyaye na ƙasa masu martaba muna gaishe da su don tare ne aka yi ta ƙundumarsu a lokacin da milkin mallaka ya zo ya aka ƙundume sarki a ƙundume liman ko kuma alƙali haka dai suka yi ta'i da haka muna gaishe da ku sarakuna duk inda kuke a faɗin ƙasanmu da waɗanda suke ƙetare muna gaishe da su sannan muna gaida dattijawa mata da maza na ƙasa matasa mata da maza mana jinjina muku sannan muna isar da saƙon gaisuwanmu ga hukumomi na ƙasarmu ga baki ɗayansu sannan jinjina ce ta musamman zuwa ga 'yan majalisar dokoki wakilai na al'umma sannan tare da likitoci wanda suke faɗi ka tashi danganin sun ba da dama ta hanyar abin da suka iya Allah ya bada lafiya. Sannan ga gaisuwa ga malamai waɗanda suke karantarwa da kaga mutum na zaro ido to ya biyo ta hanyar malami. Ko dai malami ne wa'azi ko kuma a'a malami na makarantar zamani da ake cewa makarantar boko. In kaga mutum na dai zakalkalewa to ta dai na ya biyu don sai an yi karatu algawa ta malam. Sannan bayan gaisuwa mai yawa da fatan alheri gare su akwai matasa 'yan makaranta daban-daban. 'yan makaranta irin na jami'o'i akwai jami'a ta islam akwai jami'a irin da wadda ta, zamani ta boko kenan sannan kuma akwai waɗanda suke a cikin gidaje suna karatun littafin allah alkur'ani dukkan su muna jinjina musu sannan muna fatan alheri ga shugaban kamfanin gidan wutar lantarki sannan tare da na gidan ruwa kasan in ga ruwa yau ana son a hasken wutan na yau kayi wanka ku yau ni wanka sai da tsaya ga famfo to ga ko in ya cire ruwan akwai matsala yana zuwa nan sai ko ganne da kwanda kwanda zaka muna jinjina muku sannan muna fatan alheri ga jami'an tsaro duk inda suke jami'an tsaro tun daga sojoji duk wanda yake sawar tini muna musu fatan alheri da kokarin da suke yi a cikin ƙasa da kuma wajen ƙasa sannan muna fatan alheri ga abokana aikin mu da suke a nan yanzu alaga ta malam wanda suke dafa mana musamman abubakar kacalla wanda yake bisa na'urorin sarf magana tare da abdulkarim bube wanda shi ba bako ba ne mun shayin siyasun duniya da shi ko da ba a gwado shi ba amma
aikin shi ya nuna shi aikin shi aikin shi ya nuna shi siyasun duniya can baya mu haka zaman lafiya zaman lafiya da sauransu haka talaga ta mallan ka san gaisu ya aka bi fa masha Allah kowa sai yake a gaida shi gaskiya ne to abinda zamu ce dai waɗanda ke tunawa da su kamar direbobi masu ɗaukar kaya da direbobi waɗanda suke ɗaukar fasinjoji nau'i daban-daban da na musamman kwamfani kwamfani da sauransu kai da kawo muna musu fata na alkhairi kuma mun jan hankalin yan uwa game da tafiyar nan ya kamata a san irin tafiyar da aka yi musamman tafiya da daddare kaga direbobi za ga waɗansu musamman na telam-telam za ga dare yayi ba a son a huta kuma a sai abi hanya sai a tai abi wata wata hanya a sha kwayoyin nan masu ƙara ƙarshe kuma sai ka iske ana banna sama hanya da kuma direba yana jin bacci su kuma fasinja su ce dole sai an tafi ya zo ya danna mota kuma a zo sai a yi tabarci matsalar facin wani lokaci malam wani bai son gudu sai kai suna wala wanga bai da gudu wanga wata ta wuce mu wanga ta wuce mu haka ba su gane ba su gane sirrin shi ko gudun wato in an ka faɗi babu wani sauri a cikin shi ka gani gaugawa ta haifi nawa in ji malam bahaushe da haka dai duka dai masu ayyuka ko na gwamnati ko na irin aiki muna musu fata na alkhairi muna gaishe su duk wanda yake kawo tashi gudunmuwa cikin gina ƙasa ba wanda yake mummuna aiki ba su ma ba su mummuna aiki muna musu fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da su yawwa da haka wannan kenan alaga ta malam mutane sun yi kewarka haka ni ma an sha tambaya ta in ci to ya ni iya dai tuna malam yana cikin uzuzura daban-daban an yi tafe-tafe an yi gasanan da sauransu ni ce kuma abin ba na mutum guda ba gaskiya ne ilimomin suna da yawa suna da yawa eh ana dan diba na an ka basuwa sannan kuma a komo na a taba a komo na a taba ba mantawa mun kai da da ku ba ko kuma muka manta da gidan tele da radio da duniya musamman a wasu lokutan da na dan wani tsokaci kaɗan bisa irin yadda ka dage akan tunanin so da kauna na na kasalka ga yadda aka yi maka wani irin tai a wurare daban-daban wanda aka so a raba ka da Nijar.
Ai ba za mu yarda ba wannan ma ai da wani ma bai da labarin shi tunda lokacin ina ɗalibi a ƙasar Libya kenan kaga wannan lokaci ina matashi ban yi aure ba. To ga al'ada kaga idan ka yi karatu a wuri an san ka.
An san ka su.
To shugaban jami'a a wannan lokaci ya yi ƙoƙarin in ci gaba da zama Libya. Abin da ya sa yake son wannan akwai abubuwa da dama wanda in ni yan shekaru kaɗan to yana da wahala in dawo. Saboda irin yanayin rayuwarsu da jin daɗin da suke yi. Kaga can musamman Libya zamanin Gaddafi. kaga ba ka biyan kuɗin ruwa ba zancen kuɗin wuta ga ga ila to kaga ga salar kuma tunda a wannan lokaci in na zamna ma zan iya samun kusan salar uku a wata uku yawa albashi kenan ga wanda bai san salar ba ko salari to kaga wannan lokacin kawai dai kariya ce ta Allah tunda ina matashi wannan lokaci sai ga ai ba wata matsala kaga eh da da yake Allah ya gyara abin kawai da da kawai sai ka hada shikenan ban da mata kuma kuna yi aure ba laraba shikenan a in ma ina so sun bani dama in je in yi aure in ma kamar ina shakka su ne in je in kawo to amma wanda zan kawo in ta zamana can an gari ta koma a irin su ta zan bala eh kenan nan da ka aiho ɗaya biyu uku a shi kenan to irin wannan muna kira ga ɗalibai duk wanda adda nivo mai kyau ko kasashen turawa ko kasashen larabawa yana da wahala su bari su iya dawo shi yasa shi sauran mutanen mu duka suke yawwa in kaga da ina can zan ko shekara 40 nayi a can in an ka ce na mutu sai dai a ce wani dan Nijar ya rika wani wuri a kasar Libya ya yi aiki wuri kaza kuma Allah ya masa rasuwa sai a turu hoto wa da yawan mutane ma har waɗanda misali makusanta gare ka ko ƴan uwanka sun mamanta da kai to irin waɗannan abubuwan yana da kyau ɗaliban ilimi ko da mutum ya je ture wajen neman ilimi ko wajen neman kuɗi to babban tunanin da kamata ya yi ya zan yi in gina kaina tana yiwuwa misali can za a baka wani biya ko wani abu ina tuna wani dan Nijar wanda gaskiya ya yi wani abu kuma ya burge ni kwarai da gaske shi babban likita ne kuma a kasar America yake to kasar America da yake babban likita ne sai suka tura shi kasan suna turawa a manya-manyan likitocin su wato inda suke da gidan asibiti a duniya to wallahi malam mutumin nan a hankali a hankali yanzu ba na son in haɗi sunan shi da kuma yankin da yake da wani abu saboda muna fatan mutane su yi koyi ne da irin waɗannan ayyukan yanzu zaman da ake a Nijar ya gina babban gidan likita babban gidan likita wanda mutane suna amfanuwa da shi to kaga irin wannan ko da a nan ba za ka samu kamar biya ba to in ka zauna can ka samu wani abu mai kyau to ka yi kokari ya zan yi ni in gina gida ko in gina wata ma'aikata ko in gina wani kamfani a ƙasa ta yadda yan uwa za su iya amfanuwa da ni wannan muna kira ne zuwa ga yan uwa da matasa su san irin wannan kada mutum ya je mai da kasar da tasu ba tasu ba ya tsuho can karshe kuma su kwace arzikin tun da ilimin kuma su tsoce sun tsace shi sannan kuma matar ka karshe in ta ka girma ta nemi saki a kwace gidan a kwace dukiyar ka koma kana kwana karkashin dokoki nasu ai alhaji Allah dai sun iya kasu ka koma kana kwana karkashin gada lesan zabri da ake kiran su da ka ko karkashin abin wannan duka hatsari ne sai dai mai watan dai Allah subhanahu wataala ya mana mai kyau akwai jami'o'i lokacin da na dan bada malam kodu ba abun bane ka hammu shiga cikin shirin nace akwai jami'o'in da yanzu haka in ka je zaka iske sunan Abdul Malik Limani a cikin jami'o'in da kasashen waje ba nan ba haka haka da irin yadda su ban san yadda su wannan yana nuna cewa kenan sun yi iya kokarin su tun daga irin su Libya irin su Madina Saudiya kenan Makka cikin Makka cikin Makka ne sun so su kwace ka da irin irin su su kasar Coast da sauransu su Burkina Faso da wasu ayyuka ne da aka yi dukkan su ya kamata mutum ya san in ya tafi neman wani abu haka to ya neme shi gaskiya ne haka kuma ya yi kokari ya tuna da ƙasarsu akwai ɗan uwan shi mahaifansa a can suke kar ya yi kokari ya jefar da ƙasarsa ya kyale ta ba tare da ya ba da gudunmawa wato kasan kai alhaji kamar babban matsalar ɗan afirka to shi yana son a gina shi amma bai hatan ya gina wani shine babban matsalar mu wallahi malam in ka duba yau ba makarantu ba irin waɗanga na gwamnati ko na addini yau ɗalibin ilimi zai tashi a wata makaranta ya je yayi karatu maimakon ya dawo ya taimaka ma malaman shi da sun ka karanta su a wannan makaranta sai yana ganin shi wannan wani ta wahala ce wanda shi ba shi ya dauke ta yana wallahi malam kuma yana iya Allah ya saka ka na bari shikenan to kaga yanzu haka yanzu misali duka mahiyawancin yan bokon mu matsalar da muke fama da su kenan ku iyayen ya kaji da kuɗin ƙasa tun daga primer har zuwa university wa kakkamanta da kuɗin ƙasar nan na an ka ciyar da kaiwa ba da kuɗin gidan kuna ba ba su da kokon da yanzu ka je ka samu turawa sun gina ka ba mu ce ka kai aiki tare da su ba amma kada ya zama to aikin ka gaba ɗaya nasu ne mi zai in ka iya ko ina kake za a neme ka ai akwai waɗanda suke yin intervention abdulmumun diof wanda ya kirkiro system solar turawa wace hanya abu su bi su bashi nationality su maida shi dan kasar ya kiya ya nuna cewa tun da a Nijar an ka haife shi sai duniya ta tuna cewa lalle an ahi masani a ƙasar Nijar. Kuma profesor ne international na zo na bada kur. Ba laihi ba ne. Ina ba da tuna kisar for example wasu professor professor waɗanda suna zuwa ƙasashen turai suna ba da ni suna ba da kur. Alhali kuma manya-manyan wato daktoci ne waɗanda za ku ga ana kiran su a duniya su je su ba da kur amma ba su watsar da kasashen su ba kuma idan ba ka yi haƙuri da al'ummarka ba wane ne zai yi haƙuri da al'ummarka babu shi babu wani wanda zai haƙuri da al'ummarka in kai ba kai haƙuri da al'ummarka ba ba kai haƙuri da wahar al'ummarka to wannan shine ba masu dole na kasashen turai ba rana guda aka gina su ba masana ne suka yi aiki yau da gobe jibi da gata har turai din ta zan turai to amma idan ya kasance dole ne sai an yi karo da kiyayya sai an yi karo da matsala shi duk wanda akwai wani malami ina tuna muna hayya mun zo mun kai masa ziyara yake cewa ba mai son gani sai sai wanda ta haife shi haka idan ka riga ka iya dole in ka shigo musamman surtu an Afirka da kasashen Larabawa maki ake kallon ka amma yadda za ka yi ka nuna mutane kai ba girma sha ma kai ba ya za a yi kowa ya ginu ya gina wani to ai matsalar girman ne a to ai girma na Allah ne dama ai an san masu aiki daban yanzu misali mu dauka ai turai don kana shugaban kasa ba shi ke nuna kafi kowa ilimi ba.
Wasu ba ba manyan manyan masana suna can suna kere kere kai iyaka dai an baka jagoranci ne kuma ana kula da kai.
To ai kaga mu Afirka ba haka nan bane. Da mutum ya zan shugaban kasa diba ake ya kowa ilimi.
A ba haka nan bane ai dibo me yasa aka rarraba aiki ai kai kadai baka iya aiki.
Na'am.
ana fahimta ta ana baka baka iya aiki kai kadai to shi yasa ake rarraba aiki ayi ministoci ayi wani ayi wani ko tsarin gargajiya zaka iske akwai waziri akwai wane ne akwai wane ne kai akwai matsayinka da Allah ya baka wanda ya shafi tafiyar jagoranci su kuma mutane akwai nasu baiwa wanda Allah ya basu Na'am.
Shi yasa zan ba da wani misali a cikin kissa ta Annabi Sulaiman.
Na'am.
Annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki wanda ya roƙi Allah ya ce rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ce Allah ka gafarta mini kuma ka bani mulkin da ba zai yiwa ba wani bayana yayi irin wannan mulkin kaga Allah ya bashi aljannu kwarai Allah ya bashi damar yin magana da dabbobi tsuntsaye da sauransu yana da mulki na fitar hankali tunda kai iyaka mulkin da zaka yi na mutane ne amma shi hannu aljannu yana yi da tsuntsaye da tsuntsaye da dabbobi kuma ya musu magana kuma Allah ya bashi wannan to amma gashi ana su saurare shi su saurare shi kuma su ji maganar sa To, Dibo, sai wata rana annabi Suleiman yana son a kama yi gado na Balkis, don da yake sunanta bai tabbata cikin Qur'ani Balkis ba, amma dai cikin littafin tarihi an haɗi sunanta, ba za mu iya ƙaryatawa ba tun da Qur'ani bai ce ba sunanta Balkis ba, kuma za mu iya cewa sunanta Balkis ba tun da Qur'ani bai ce sunanta ba Balkis ba. Annabi Suleiman yana son a kawo. To yanzu tare da mulkin annabi Suleiman me yake cewa? sai ya koma yana neman a kawo mishi wannan gado. Kala ya ayyuhal mala'u ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin. To aljani shugaban aljannu ifrit wanda muhammad wanda muka cewa ihrit eh haka su qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wato yace ni zan kawo maka wannan gadon kafin ka tashi daga wurinka waɗansu suka ce kafin ka tashi tsaye ka zauna wasu suka ce a'a kafin ka san kamin mai mulki ko masarauta za ka iske sarki ya fito misali da safe rana ta yi ya je ya huta ya sake hitowa to ma'ana kafin ka tashi daga wannan zaman da kake yi na safe zan kawo maka shi tafiya ce mai tsawo kuma gado na sarauta irin wancan ana iya cewa kamar wani fale ne ko wani babban gado nata qala alladhi indahu ilmun min alkitab wanda Allah ya bashi ilimin littafi ilimin littafi kenan na wancan zamani ba qur'ani ba yace ana ati ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfu ni zan kawo maka shi kafin ka kifta da ido inda ka bani izini kafin ka daga kanka sama ka maido shi ko kafin ka kifta zan kawo maka shi ya shikenan annabi Suleiman tare da cewa dimo shi annabi Suleiman annabin Allah ne manzon Allah ne yana da mulkin aljannu yana da mulkin mutane amma ga wata falala da na tsuntsaye da dabbobi amma ga wata falala da bai da ita kuma sai yanda mai ayi aljani yace zai yi kuma ga malami wanda adda ilimi yace shi ko zai yi fiye da nashi kai annabi Suleiman wanda malamin ko da ya addu'a falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi na'am kibta da bismillah sai ga gado jib gaban shi gaban shi tafiya ce mai nisa ba ɗauko shi akai ba to kaga wannan ga su ƙarƙashin mai mulki amma suna da baiwar da shi mai mulkin bai da ita shi yasa kamar me yake sawa afirka da ƙasashen laraba muna ta komawa baya shine cewa wato mun ƙi yarda da cewa kowa ya mutunta baiwar wani wani bai mutunta ba mutunta baiwar juna afirka kowa tana da ita an sani amma yanzu limo mai kera mota ya mutumta mai kera jirgin sama
domin mai kera keke mai kera mai mota idan muka yi haka afirka kowa sai ya ci nasara amma shi yasa kake ganin an ɗauki aiki kaza kaskanci ne aiki kaza ba kaskanci bane ɗauki yanzu misali wanda suke iya sun salanga irin ta zamani da mota ko ko kai kana ganin wannan aiki ba aiki bane kai ko yanzu in ba da wannan aikin gidanka bai zamnuwa Dan cika ta kai.
Cika na ta yi da kai da matarka duk sai dai ku bar wannan wurin. Sannan kuma ya za ku yi ku rayu cikin walwala da jin daɗi. Kaga ashe babban matsala Afirka da kasashen Laraba shine ba mu mutumta baiwa waɗansu muna son a mutumta baiwan mu. Ba mu mutumta mutane muna son a mutumta. Kowa ya tsaya kai ga taka je kai aiki can kai ga taka je kai aiki can kai ga taka je kai aiki can.
Kamar a mutunta kowane.
Kamar minister minister kenan da an ka kirkiro ai mai kula da lafiya daban mai kula da tsaro daban mai kula da kaza daban kowanne ya je ya yi aiki don ci gaban ƙasa. don ci gaban al'umma amma bai dace a ce a'a ba ni yanzu ina ina kula da wato likitan abin nan ministan kula da likita sai in rena mai kula da tsaro to in rena mai kula da tsaro matsalar da za a samu na ji na yarda da cewa mutane suna bukata a yi musu magani ko ba haka bane to idan ba a ba kasar tsaron ba su likitocin za a iya zuwa a iske su gaba ɗaya ba wai marasa lafiya ba likitocin ma ana iya halaka su
kenan kowa sai ya mutunta sai mutunta kowa kaga annabi suleiman ya roki wannan ya nemi wannan kuma aka yi kaga tare da shi annabin Allah ne don haka wannan ba shi ke nuna cewa ba komi zai iya yi shi ko dan afirka ka gane ko matsala ta ya san komi kuma ya iya ko komi ai matsala in mutum ya karanta boko yanzu sai ka iske literature ya karanta amma so shi kai a ci duk abin da shafi boko ya iya shi mallami zaka iske mutum ya karanta wani fage cikin ilimin addini akwai fage daban-daban tana yiwa ka san dai tana yiwa ka san biyu ko uku ko ko tana yawa guda ne kai fice amma sai ka zamanto duk waɗannan goman kai ke kwafen su sai ka yi magana to kaga wannan ita ce matsalar da ta kawo ma afirka sannan kuma yanzu misali sai an ka koma bayan cikin fage guda yanzu 'yan boko da kuma malamai in ana magana ta addini a matsayin ka kai dan boko ba ka shiga gaba ka ce ai mallaman nan ba su gane ba kai baka iya alhamdu ba ba da darga ba baka iya wankan baka iya wankan janaba da kyau ba baka san kabli baka san ba da baka ce malamai ba su gane ba wai ba su gane ba to kai kenan abin da ka karanta ba baka gane shi ba no no in an ce addini ya ce tattaunawa za a yi libo yanzu a kasar saudiya akwai wata majalisar malamai ta duniya a rabitatul alam islami can in jami'a da nake ci maka nayi karatu to tana da jami'a tana kulle da wato wata majalisar malamai ta duniya dibo a riyadh akwai majalisar fatawa ta kasar saudiya wannan in sha'ani ya shafi kasar saudiya za su yi bayani kan shi amma in abu ya shafi duniya sai waccan majalisa.
sai waccan majalisa ko ta makka ko ta jidda.
A irin wannan katsalandan mu da muke.
Mi yasa? To in kai mallamin Saudiya ne misali ka san nassi, ka san aya, ka san hadisi. To matsalar da take faruwa a wannan yankin ka san ta?
Baka san ta ba.
Kaga dole sai akwai abin da sai an tara bayan malamai na duniya sai an kawo specialists. Akwai koti na ijazul Qur'an, miracle na Qur'an. Zaka iske suna da bincike mai sudu ya shiga cikin ejazcom wato www.ejaz.com wato gazz.com na kawo shi abin nan wannan majalisa ce mai kula da mu'ujiza ta alkur'ani wadda ta bayyana a wannan zamani mutum ya shiga cikin sitkin su ya gani tare da jami'a university na rishar 120 suke yin mu'amala Saint Vincent University du Monde ba wai abu in ya shahi addini to nan ina da ilimi to yanzu kuma ya shahi wani fanni wata duniya ko wani abu dole sai masana sun baka bayani kan yadda abin shike sannan kai ko ka dauki nassi ka ce abin nan ya halatta ko bai halatta ba ba wai zuwa ɗina za a yi da an yi ma fatawa ba kawai ka ce ka kenan na gane dai mu mu afirkan da bisa dokin na kina a wato ilimi kamar abinda an ka ɗauki ilimi afirka wasa shi yasa kake ganin yanzu a fada in an ka bada fatawa kafin malami ya magana mutum arba'in duk wanda a fada sai ya bada fatawa malam na nan malam na nan ina ruwan su wani ce daidai na wani ce ba ta yi na za a yi bayan ga hadda Allah ne wannan shine wato kaga yanzu turawa da suka ci gaba kwarai da gaske mutum zai yi karatu ya zan doktor yanzu doktor wasa ne sai a ce wai generalist sai ka kai specialist ma'ana ka ƙara ƙwarewa a cikin abu sannan ka yi magana to afirka kowa abin da ya gana mana shi ka kwaɗi kowa abin da ya gana mana shi ka kwaɗi gare shi to ba tsari ba kaza ba kaza to ya za a yi mu ci gaba ya kamata mu zama muna da ladabi kowa ya mutunta wani to alaji bari mu tantance ga mas'ala annabi suleiman sai gado ya zo to me ya ce na'am falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi lokacin da ya gado ya zo sai ce wannan falala Allah ce kaga da yake annabin Allah ne ya san Allah bai yi kuwa bai ce ta mulki na ya girma ai hattara da ni sai ce haza min fadli rabbi shi yasa in baka mai da ni'ima Allah ga Allah kana cikin halaka Allah ya baka ilimi ka ce Allah ya baka Allah ya baka kuɗi Allah ya bada kuɗi mulki Allah ya baka Allah ya ba su amma bari cewa amma kaka ce isa ta ce ko mutane ai hattara da ni wa abinda ban so yawa abinda ban so ba ayi nayi ni adda ƙasa ta abinda daga dama zani ƙasa ta Allah ce innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi ƙasa Allah ya halicce ta kuma kafin ka rika ƙasa misali wannan ba muna magana kan wani mutum ba duk wani mai mulki wanda ya mulki Allah ne ya bashi wasu sun wuce kuma wasu za su zo shi yasa kada wannan abin ya ru kuɗi mulki ilimi suke sa ɗan adam sai shi mance da Allah shi na ganin da dubara shi da kaza na sun ka bashi kaza sun ka bashi to da shedan ya sama wannan ka kama hanya wato da take za ta kai kaga halaka domin an hada ka wato ka kama hanya ta fito na fito da Allah to shi ko wanda zai fito na fito da Allah ba zai kai labari ba kowane ne anan alaji zan hidda wata matsala mai muhimmanci don saboda kafin mu shiga cikin maudu'i mu koma dai ba mu sani ba dai maudu'in ko za mu samu shiga cikin dibo dibo yau ana cewa duniya ta ci gaba qur'ani yana cewa mutanen da sun karayu gaban mu sun yi mu samun ƙarfi a rayuwar duniya kai أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض yeah.
kaga Allah ya ce waɗanda sun karayu gaban mu sun fi mu samun ƙarhin rayuwa da ci gaban duniya wani sai ce a'a to ai wancan lokaci babu salula babu babu kaza babu babu computer babu kaza to da wannan waɗansu sai su karanta da Qur'ani ce jira Allah can wancan zamani a ce an yi kaza an yi kaza to ya za a yi aka manta rayuwar mutum yanzu akwai technology akwai portable akwai kaza akwai kaza akwai kaza haka suke cewa ga me sunan jirgin nan na kasa mai mai gudun jirgin kasa tren gudun ba tren ba akwai wani guda wancan na karkashin kasa su teren kila wanda ga taya cikin akwai wani mai dan hanci kamar niki na gane shi mai cin kilomita dubu cikin awa daya eh na gane shi kada ji eh suson suson to yanzu kai alaji na'am wani sai shiga ayar qur'ani dan boko na ko kuma misali wani mutum sai shi shakka ya ce to gashi Allah ya ce waɗancan sun fi mu kaza sun fi mu kaza sun fi mu kaza aka mu ya an kai mu ko yanzu muna da abubuwan da yanzu kaza kaza kaza kaza to zan bada amsa guda biyu anan na farko shine cewa lai pyramid gini da an kai na kasar Misra Egypt har yanzu birgin da sun kai da gini da sun kai har yanzu an rasa teknolojin da za ta iya ɗaukar birgi guda irin nasu ta kai shi inda sun ka kai shi a wancan lokaci.
ana na ana yi har yanzu har yanzu ana bincike ina ganin shiri shekarar dubu da wani abu madalla to wannan ya kamata a ce to wannan lokacin da wace na'ura ne tunda kai da na'ura kake aiki to su da wace na'ura suka kai dutse a wannan wurin daya abu na biyu duk wannan technology yanzu kaga yanzu ana zancen salula zaka iya yin waya da wanda ke America ya jika haka ne ko ba haka ba ka tura wasiƙa ko ba haka nan bane wanda ke America yanzu duk duniya ta samu ai wani abu ne wanda ana abin nan to sai malamai suke cewa raddin da za a yi ga waɗanda suke da irin wannan tunani to yanzu su sun yi anvuwa na wato transmitter an gane ko na laizonde les zones de ONDE onda avec S wato wani abu na wanda cikin iska ne ake tura shi ake tura shi yanzu irin wannan hotunan da muke gani da irin wannan sako na rubutu ai ba rubutun da shi mutumin ya rubuta da kanshi iska ne iska ne yake turo waɗannan abubuwa dan dama iska da wannan satellite da take aiki da shi tana da wato hanya wanda take iya isar da sako haka ne ko ba haka ba to annabi Sulaiman an kawo mishi gado shi wannan gadon ba on da bane matiyar ne jusqu'à présent jusqu'à présent har yanzu ba a yi technology kin da za ta yi transmitter kin matiyar ba sai dai les ondes ba a yi ba yanzu salular ga har yanzu daga nan dai a ce yanzu libo alaji har yanzu a duniya ba a yi wata technology ba wadda za ta iya ɗauka wannan salular ta aika ta a wani wuri cikin yan sakanni ko mintuttuka babu ta kama a yi abin mai nisa yanzu ba muna nan ɗakin magana ba to ya koma wancan ɗakin magana salular yawwa ba ba sai an ce wata a jefa ta dai haka dai a ce ga wata technology ta zo ba a yi ta ba to amma gado tun daga wato garin saba yaman a ce an ɗauko shi har zuwa wajen annabi suleiman tafiya mai tsawo cikin kibci da ido a duniya har yanzu wannan technology ba ta kai wannan matsayi ba don haka kenan mutum ya sauka mu yan boko don Allah mu tafi a mutunta juna in an ka ce maka ga abin da Allah ce kai hattara da kanka kawai magana Allah ka barta shi yasa na Qur'ani yace rai ba wanda ya san inda yake sai Allah ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يهودا ne sun ka shirya kitsa wata wani abu da su da kafirai sun ka ce ai a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da rai ina na rai yake saboda suna son gane annabin Allah ne ko makaryaci ne in ya ce ga inda rai yake kenan ya faɗi magana da ba gaskiya ba dan an haɗi ko can cikin littafin su cewa babu wanda ya san inda rai sai Allah wasu ka ce yahudawa ne suka yi wannan tambaya wasu ka ce a mushrikan makka ne saboda lokacin suratul isra'i makka ne kuma manzo Allah sallallahu yana makka yahudawa ba su nan a makka wasu ka ce a su yahudawan suka faɗa ma waɗannan tun da makiya ne an haɗe mai waɗanga da waɗanga damar inda maki yake abokin maki madalla wasu suka ce a'a su yahudawan suka taso daga madina suka haɗu da waɗancan aka zo aka yi tambaya Allah ce kulin ruhu min amri rabbi ka ce shi rai al'amari ne na Allah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a baku ilimi ba sai dan kadan har yanzu duk duniya ba wanda ya san inda rai yake da an san inda rai yake da likitoci ba su kwana lahira ba amma doktor nawa a cikin ƙasa sun mutu.
Sai mutu tunda bai san garin shake ba.
Mu'ujiza ta Qur'ani ce take bayyana. Shi yasa yana da kyau mu ba mu ce karatun boko ba daidai bane ko ko ka ayi research. Ko musulunci ya yarda da research. Musulunci ne ma karantar da turawa a Spain research bincike researching bincike na ilimi. Musulunci ya karantar da turawa shekara 857 a Spain. Ka ka karanta tarihi cikin daula ta Andalusi. Shekara 857 har yanzu gidajen musulmi suna nan a Spain. har yanzu wurin da Espanya ga samun kaso kusan ashirin zuwa talatin na birijanta wajen shakatawa ne na buyawon bude idanu na gidajen da musulmi suka bari. A kasashe yanzu a ce lama mai so duk shi shiga cikin intanet ya sa wato Cordova ko ko Andalusi daula ce ta musulmi wadda ta shekara 857 ta gina ilimi ta gina turai ta karantar da turawa da yaren larabci wanda ake cewa ba yaren ilimi bane to sannan kuma langa official yaren larabci ne mene ne kuke so kai an baka abu guntu baka sani ba ana wasa da hankalinka yana da kyau yan uwa kamar kada mu yarda mu tsaya gare shi gabacin abin da ake bamu a'a mu ma mu kara ilimi abu ne mai ci gaba yau salular da aka yo ta ɓace an ƙara yanzu an yi wasu an yi wasu ilimi ci gaba yake yi shi ko ɗan afirka matsala ta ilimin shi bai ci gaba shi kullun dai wuri guda na kiya ne kasashen laraba da kasashen afirka babban matsala na kiya dibo wuri guda na ake da mutum ya san abu guda to shi na a ilimi da nan ya tsaya ya kiya kuma alhali yau masu karantarwa university abdul mummuni misali ko dalilin university limon bi ake kiran su an sanya an sanyan sharshar kaji an sanya mutumin da ke karantarwa sharshar mai neman ilimi in ka san abin da a ilimi baka koshi da ilimi da ka ce ka koshi da ilimi ka zan jahili so afirka kullun abubuwan mu babu zancin ci gaba ana nan dai inda an ka sani mutumin da yanzu zaka iske ma yanzu ko karantarwa mu a Dallas University da Institute zaka iske module kin da an ka ba su a shekara 30 shina photocopy da za a yi shekara 30 shekara 30 modul na aka basuwa babu wani canji abinda an ka zo shine ake basu duniya ta ci gaba shekaru aru aru ana nan da modul a wannan wancan shekara ba wani abu da za a ƙara ko a rage babu zancen kuma ka ce ɗalibai su yi research akwai wato sabin alƙaluma na ilimi malami ya zo yana tafsirin qur'ani ko wani abu yadda ka fassara qur'ani so ɗaya ba haka zaka fassarawa ba wani sabon wani abu kuma qur'ani bai magana game da rayuwar mu ta yau yana to kaga alaji waɗannan abubuwan dole tunanin mu sai mun yi kokari mun canza su mun canza tsari na karantarwar mu mun canza tsari na tunanin mu in muna son mu ci gaba turawan nan suna da hannu wajen wato dagula al'amura a cikin kasashen mu amma mu ma akwai namu cututtuka
ka kawo cututtuka rubuce eh muna da namu mu haɗa maka mu gaskiya mu ma muna da rashin lafiya ya kamata a ce mu yi kokari mu ga mun samu mun nemi mu fita a fuskar ilimi da wayewa domin ka san babban matsala alaji kafin mu shiga cikin karatu duk da ke wanga abin ga wato akwai abin da ake kira at-tafkirul ali al-mekaniki da kuma at-tafkirun naqdi waɗanda abubuwa duk in baka bambanta su ba to akwai wai ka ci gaba a duniya akwai abin da ake kira at-tafkiru al'ali shi ba wanga ciwo na wata rana ta da zama karatu gare shi to al'ala da larabci shine abin aiki en streamer ka fahimta to to sai an ka ce a tafkirul ali akwai mai tunani irin na en streamer al mekaniki daga mekaniki na ka fahimta yanzu mota da an ka yi ta in an ka sa premi premi ta ka shiga in an ka sa deuxième ga mu ce giya ta farko da giya ta biyu ga wanda bai jin faransanci ko ba haka ba in ka yi haka da ita kwana za ta yi ita yadda an ka ce ta yi hakanan na za ta yi hakanan to wannan shi ake kira at-tafkirul ali al-mekaniki na'am akwai at-tafkir an-naqdi esprit critique wato kana da tunanin cewa mi yasa abu kaza mi yasa babu abu kaza To da Afirka da kasashen Larabawa mafi yawanci ba dukan mutane ba, tafkirul ali ne mekaniki gare mu.
To, bari in baka misali.
Ba ni.
Dibo.
Na.
Bari mu fara da fagen tsarin tafiyar da kasashenmu da karatunmu.
Na'am.
Da Bature ya zaka koya mu da wani tsari na turanci.
To.
Ya bar mu da shi. Kana fahimta ta? Yanzu zaka ga professor dan Afirka. Professor fa.
Tai dai.
Ka san dai professor ya doctor ko?
Tai.
To professor a shari'a a Afirka. Tafkirul Ali na gare shi. domin dokokin da turawa sun ka sun ka aza muna sun ka daina aiki da su suka watsar da su suka gyara caza mishi.
ka fahimce suna ake na ana aiki da su har yanzu
Dama shi wannan.
su wasu su ha dibo Su sun kare da wannan.
dokar su ta dace da al'adar su ta dace da addinin su ta dace da kasar su kuma da kuma da sun ga zamani ya canza wani Sai su abu bai canza wani abu.
sai su watsar da shi amma shi dan Afirka tun waccan doka da an ka bashi har yanzu zan professor Ta menar amma san- har yanzu har yanzu ita ce.
ita ce kuma bai iya ƙara wani abu bai iya rage wani abu bai iya duba mu yadda dace da al'ada shi bai dace da al'ada shi ba to kinan kaga at tafkirul ali kinan Gidan jiya duk- noman goje.
duk mafi yawancin duk mafi yawancin dibo aliji duk mafi yawancin yan bokon afirka da ilimin afirka haka ne ke tafiya tai cikin kowane sektar ban hidda maka ba To, Afirka.
kaga an koma irin eh an ka ce eh ka ce eh an ka ce eh ka ce, to eh.
mahaukaci yanzu iska mutane ya ce mina na aka an ka ce hira ta akai Eh.
to wace irin hira ta aka ce ana ana ana hira dai ana Ana abubuwa hira.
ana ana ana ban dariya Eh.
sai ce to abin da nake so da ku zan kuma da can Eh.
wace wancan bangare Wancan ko bangare.
wancan koti Eh.
ya ce to Allah ya hanya abin dariya a dago A ɗaga ma hannu, ni ya ma ce, in yi ni ma in yi dariya kai dan Afirka ka ne kake tafiya kai kullum ba wani ka zan professor a kowane fage amma har yanzu baka iya gane nan ya dace wannan bai dace ba me ya kamata in rage me ya kamata in ƙara kana ta tahiya saga gaga gaga gaga gaga gaga to haka ilimi Kuma kuma kuma duk wannan ta yadda ya kai shi mai ilimi ne.
wa baka gane ba ai shi ganin shi kai tunda an bashi yaren ya karanta an bashi kwali an riga an kai karshe su turawan da ba su rage wani abu su ƙara da ilimin nasu yana ci gaba Inda wancan tsohon ilimin ne suke aiki. da shi.
kenan ya kamata mu fahimci wannan sai kuma cikin addini yanzu aka iske wani shi ma yana da irin wannan matsala domin cikin addini akwai abin da ake kira al-asala akwai al-mu'asara To.
al-asala alaji shine abu na asali dama al kalma ta al-asl daga Hausa aka ɗau daga Larabci aka Na'am.
ɗauko al-mu'asara abin da ya dace da zamani Na'am.
addinin musulunci akwai abubuwan da ya ce ba a taba su yan tushabul in ji baturi to tushe ka taba abu yan tushabul yan din nan tana nuna contraire Eh.
abinda ba a tabawa Ka shedinka.
Ba- da ka taba shi ka taba ka tabo makanka To.
rukunnan imani Allah ya ce shiddala Na'am.
ba a taba su suna nan rukunnan su na imani Na'am.
ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da ranar kiyama da kaddara ta Allah ko ta alkhairi ko ta sharri ba wani mallami wanda zai zakuwa ya zo Ya sake ma.
shika-shikan musulunci biyar ne To.
an gane ko biyar ne Mm.
kalimar shahada sallah azumi zakka hajji har duniya ta tashi ba a canza su waɗanga al'asala wato as-sawabi da ake kiransu tabbatattun abubuwa waɗanda ba sa canzawa ka fahimce ni to kuma akwai al-mu'asara ko kuma al-mutaghayyir abinda ya halatta ya canza addini ma ya yarda da wannan eh yanzu misali sutura da an kai sawa Nijar shekara 80 da sun wuce. Suka wuce.
Eh wace irin sutura ta alji?
Da wani abu dan banci ne, wani dan kaza wani dai ga.
Babu masu sawa walki.
Akwai walki.
Walki ko akwai dan banci, akwai walki. To walki akwai masu dai akwai irin su dalke.
Su dalke.
To kuma su bane. To yanzu sai ka kawo walki ka ce mun mu daura.
Bai ba.
Ka gani? A'a ita sutura tana tahiya ne tare da zamani addini ma ya yarda duk sutura da za su so ce ka kuma ba ta alama ce ta shedanci ba ka sa sutura ka ba a ce dole ba sai ka ɗaura sutura ko ta ka sanya sutura irin ko ta wadda an kai da koton ko wadda an kai da kwata wannan za a duba ma asalin shin shari'a ba ta hani ba ga irin nau'in da an kai ta ka sa sutura ka bas namiji kai ya sa sutura wadda ke ta mata ce mata ka sa sutura ta maza amma dole a ce sai ka sa irin abin da kakanka ya sa shekara hamsin uwa gaya maka to wannan shine rashin ci gaban dan afirka yanzu ribo noma ba ka ga noma ba kakakin da mu shekara ɗari da mi sun kai noma.
Da hawaya da kwashe.
To yanzu ha?
Da shi aka yi.
To bature yanzu za ka iske gona guda yanzu turawa har sun kai inda ba wai don can a ce mutum ya duka ya noma ba an wuce wannan. Tiyo-tiyo ne za a yi manya-manya a saka su daidai inda ake son ruwan sai a bar wata kafa wadda take isar da ruwa. Sannan kuma sai a samu manya-manyan injin waɗanda an yi wato dam-dam na ruwa waɗanda za su jawo ko mu ce manya-manyan rijiyoyi. Yanzu bature daga gida yana bacci. daga gida na bacci sai shi regulan kwamfuta ya ce mata in karfe kaza ya yi daidai da lokaci kaza ta tura ma na'ura wadda a can can can da cika gona can gona ta faɗa mata lokacin aiki ya yi ita ko ta tashi ta yi aiki na daidai lokaci kaza ta tsaya sai ka iske bature guda ya noma abin da za a ce maka mutum miliyan biyu za su iya ci sai bi zektar saboda hankalinsu hankali ne mai ci gaba kai kuma kana nan kana fama da kwashi shekaru hamsin da sun ka wuce ɗari mai kwashi ko ko mai hawa gayyata za a yi iyaka da an samu gayyata wai misali inda aka yanta a ɗebo kwaya a waka cikin ruwa masu kiɗi a kawo su sannan cikin hura a ƙara musu cikin abinci ma a ƙara musu ana yi ana kuwa mangariba ta yi rana ta faɗi na cewa yanzu na fara na ta hito
alagata mana to in je haka ta haya za ta yi to lalle ko ba a samu yadda ake eh kamar yadda muke so tunda tunda in dai wanga tunanin ne irin irin abinda in dai tsayawa za ka yi ka ce abinda aka caza ma tun shekarun da suka wuce ba shine za a ta aiki da shi to a yaushe za mu tashi daga ba kawai abinda za mu duba alashi me ya kamata mu canza mu canza me ya kamata mu bar shi mu bar shi al'asala wal mu'asara ni kai wata magana da ni ji daɗin ta yanzu ka kawo maganan duk abubuwan da suka shafi addini waɗanda yan tushabili to me yasa shi abu na zamani ba iya canza wannan a sa wannan kamar misali ai yanzu ai tsari ne kamar irin na tafiya ko na karatu ko ko tsari irin na a ce wata wata kurdice ta ta tsarin mulki ko kaza wa kaza wa kaza yasa su ba iya canza waɗansu har yanzu suna nan a shi hankalin dan afirka ne har yanzu bai ne ba hankalin afirka ne bane ba baturen da ya yi ta shi ya canza waɗansu abubuwa to wanka dai bai ishe ka misali ba shi wanda ya abin shi wanda ya abin kamar in ba kana ganin cewa in a taba shi kasan wani ganin kai tura ba su kuskure kuma kamar wasu alloli alloli na to inda duka so mu kafin ce ni to tare da cewa shi yana ganin su sun kai karshe akwai abubuwan da can cikin wanda sun ka turo ma din nan suna ta ɗebe wadansu abubuwa suna cewa ba sa yi kasa akwai abubuwan da mutane suke cewa wai za a ce ha an yanzu wannan nasara ne hoyi shi to inda bature ne hoyi to in shi bai shi bature bai kuskure shi da kanshi ya ce lerar iman duk dan adam yana yin kuskure shi ma dan adam ne to irin wannan tunani da bamu da alaji shine kawo mu cikin matsaloli waɗanda yanzu zaka ga abubuwa kullun dukunkune na ake dan afirka ko mu ce kasashen mu na musulmi da kasashen larabawa tunda mu ne muke da fama da irin waɗannan matsaloli ga abubuwa waɗanda ba a taba su ka'idodi na kaza kaza yake bayarwa ga abin da yake buƙatar ƙari a ƙara in an kai hakan ga an ka fahimci abin da dace a ƙara a ƙara wanda bai dace ba a bari yau ko miya mace take yi gidanta in ta dandana sai ta ce a'a kaza bai isa ba ta ɗiba ta ƙara kaza ya isa a bari sai a yi abinci ko cikin abinci muna ganin wannan to amma alaji hankali ya zamanto dabke jibge wuri guda sai dai kawai surutu da rigima da hasara da ganin kyashin juna da ɓace-ɓace da cin mutunci kawai to ina na in ba afirka ba yanzu kasashen turawa da akwai aiki kai ka taɓa ganin wanda tsaya shi na rigima da wani wai shi ne gani to to shi afirkan kullum haka ne babu aiki ne a shi babu aiki ne shi yasa in baka da aiki sai ka koma kallon bi mutane suke yi in kana da sana'a kana da aiki wallahi lokacin ka bai ma isa ka kare aikin da zaka yi
al'alaga ta mala na'am alaikum duk da yau wata shimfiɗa ce muka yi kuma mun rubuta mutane masu kallo sun gani to mun rubuta cututtukin duniya yawa gashi na a rubuce cututtukan duniya na'am cututtukan duniya muka rubuta mun rubuta shi ne kamar yadda ake rubuta da da Hausa na'am ba da Faransanci ba haka cutar duniya shine abin da a bature ke cewa tem yawa ga yanan tem kamar shine abin da za mu tattauna maudu'i yawa shine bijiran da muka dauko za mu yi aiki da shi a wannan gidan rediyo da talabijin na duniya haka idan kuna tuna masu kallon mu mun yi wani shiri tare da malam abdul malik na kama sunansa da girmamawa wanda muka ce menene lafiya menene lafiya zaman lafiya ya kuma za a kula da lafiya. Muka yi wannan shiri daga wasa-wasa abu sai da ya kai kamar so bakwai.
Shiri bakwai kwarai da gaske.
Kun ga kenan wata ɗaya da wajen kusan wata biyu.
Wata biyu su ba sati ɗaya. Ba sati ɗaya.
Haka.
Sannan kuma muka komo sai muka ɗauko siyasun duniya.
Haka.
Siyasun duniya da muka yi tare da shi ma lalaga ta gashi nan zamne. Shi ma dai muna dibin in muka yi biyu zuwa uku mu kare sai da muka yi goma sha hudu shi ma dai an dakata ne tsawon wata uku da wani abu kenan tsawon wata uku da wani abu a sati da su duniya ban sani ba kai mai kallon mu da sauraron mu a waɗanga maganganun da muka faɗa in ka bibiye mu ka ji abin da malam ya faɗa kuma ka ji irin gudunmuwar da wannan shirin ya bada mutane sun tambayi wannan shiri suna bibiyan mu kowane lokaci har malam suke kira su da Allah ya samu cikin gurbin siyasun duniya su musamman shi kun ba group bane shi karatu ne mai siyasun duniya shi group ke sunan shi markaz markaz shi group din sunan sa markaz to siyasun duniya nan da dama mutane sun neme shi ta kowane fanni kuma muna jin yana yawo har yanzu a cikin al'umma wai ba magana bane na kasar Nijar siyasun duniya bane da ya shafi duniya gaskiya duniyar ilimi ko duniyar al'umma ta yi amfani da wannan shiri fiye da yadda ake tunani haka haka sannan sai ga shi yau muka zo yau kamar mun ba da lissafi muka ce muku yau muna rana ashirin ga watan sha'aban na'am kun gane kenan inda ya daidai da goma sha biyu ga watan mars shine muka rubuta cututtukan duniya cututtukan duniya alga ta malam mun san dai duniya tana kumshe da cuta daban-daban kwarai da gaske shin ko za ka iya faɗa muna wane irin cututtuka ne a cikin duniya duk da dai yan mintunan mu ba yawa gare su ba amma mu matashiya saboda in an tashi an san inda za a ɗora to alaji wato in an ka ce cututtuka ana kiran su wato al'amrat an gane ko al'amrat jam'i ne na almaradu shine rashin lafiya ana kiran shi al'illatu da larabci shi ma ana nufin illa malam bahaushe ce illa to rashin lafiya ne wato abu ya zo wanda zai canza asalin abu yadda yake tafiya daidai to shine an ka ce al'amrad malam bahaushe na iya cewa cuta kalima ta cuta lokacin tana nufin yaudara wane ya cuce ni ma'ana ya yaudare ni kuma lokacin ina fama da cuta ma'ana ina fama da rashin lafiya to sai a ce cuta sai a ce cututtuka kenan rashin lafiya ne wanda to da muka ce cututtukan duniya rashe-rashen lafiya ne waɗanda duniya take fama da su wagga wadda muke cikin ta a yanzu ma a yanzu kenan kaga ba ciwo guda ba ne ba biyu ba uku ba ba hudu ba wanga maudu'i ba maudu'i ne wanda zai iya karewa ba za a iya samun ciwo fe ana iya tattauna kan ciwo ma ɗari biyu zuwa ɗari uku ko abin da ya kama da haka shi yasa muka ɗauke shi da faɗi yadda zai rinka amfanin mutane wato lokaci mai tsawo dan mutum ya san yana duniya san duniya tana da cuta madalla dan kaka yi tsammanin kai kadai ne kake iya yin ciwo madalla magani ka madalla to duniya ma tana da rashin lafiya lafiya sannan kuma ya za a neman magani. Eh ciwon rashin lafiya alaji kala biyu ne. Akwai al'amradul hissiya, akwai al'amradul ma'anawiyya. Al'amradul hissiya hiya muta'allika bil jismi wal badan. An gane ko? Wato cututtuka in an ce rashin lafiya ko rashin rashin lafiya akwai wanda yake da alaka da jiki. Jiki gangan an gane ko yanzu kaga tension abin da ake cewa hypertension ko hypertension shine ciwo wanda yake da alaka da zuciya na wajen bugawar jini mun fahimci wannan to wannan ciwo ne wato hissi yana da alaka ne da kotan da yake da alaka da jikin wanda ake gani shi ina fata an fahimci to wannan likitoci su suke kula da wannan ba ka da lafiya kana da kwalara kana da wane ne kana da wane ne to akwai maganin da za a baka kuma duk ciwo yana da magani sai dai in ba a gano maganin ba kamar yadda Allah ya ce ba dalla hadisi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba to sannan kuma cikin ayoyi ma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya hore mu duk abin da ke cikin sammai da ƙasai kenan in an nemo wannan maganin za a same shi to idan muka duba wannan fage likitoci ne suke kula da shi ba ka da lafiya sai a ce maka je likita to akwai kuma al'amradul ma'anawiyya ciwo wanda yake da alaka da ruhi kasan da turanci akwai fizik akwai moral ya an ce fizik kama abinda ana gani shi moral kuma abinda ba a gani sai dai ka madalla yanzu kaga mahaukata ba a ɗauka su a kai su gidan likita irin wannan a ce a yi musu a ba su magani kini madalla sai dai a yi zancen a yi musu mi a yi musu magani irin wanda yake da alaka da kwakwalwa yanzu a turai zaka iske akwai kabine kabine medical wanda yake kula da psychology mutane da suka samu matsala ta tunani ta tunani
ka fahimta to kuma waɗannan cututtukan duka qur'ani yayi bayanin su eh Allah ya bayanin su idan baka da lafiya Allah ya faɗi ga irin magungunan da zaka amfani da su waɗansu sashi misali zunwa Allah ya ce tana magani na'am Allah ce wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas Allah ce cikin zumuwa akwai abin da ke fita kudin zuma fihi shifa'un linnas wannan akwai waraka ga mutane zumuwa tana maganin cututtuka da dama yanzu da an kawo bincike a duniya sai an ka gano haka sai yanzu an ka gano sai yanzu sun ka gano yanzu laboratoire gare su to ba shi adda zuman ba shi adda komai shi adda komai kuma Allah ce waraka ba magani ba saboda in ka sha irin ka'idar da Allah ya ce ka sha ka kai da imani zaka samu lafiya zaka samu lafiya da izinin Allah to waɗannan cututtuka suna da nasu kuti kuma qur'ani Allah ya faɗa cewa an hore muku abin da ke cikin samai da kasai duk maganin da za a taya a nemo a yi bincike cikin wani laboratoire Allah ne ce ya hore kenan qur'ani ya yi magana duk magungunan duniya ba mu lahiya wai ba to sai al'amradul ma'anawiyya to su kuma qur'ani ya bayanin su Allah subhanahu wata'ala ke faɗa a cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم نعم. وما يخادعون إلا أنفسهم كما يدى إمام نافع ده ابن كثير ده أبو أمر سكرنتا التي وما يخادعونكم ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون التي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كوكما بما كانوا يكذبون نعم. يكذبون دا عاصم دا حمزة دا كسائي دا خلف سنكرنتا يكذبون mm. سورانكم سنكرنتا يكذبون إنا كاونا نسبو دا المومي مسكراتون قرآني mm. قرآني يرى نوؤكا نكرات إن بيساني بيساني آتو شي بيسان آية حكا وكاكا قراءة سان آية تو ألاجي الله في cikin zukatan munafikai maradun akwai rashin lafiya zuciyar munafiki to nan sai malamai sun ka ce al'amradun lati ta'atari al-qulub nuqassimuha ila qismaini yani akwai qismaini kabiraini za a kasa cututtukan da suke zo mu zuciyar dan adam gida biyu to ciwo na shubuha yan an ce shubuha shine a hada wani abu da wani abu sai ka kasa gane ina gaskiya take ya zama ciwo sai ka shiga cikin dilemma subhanallah illusion eh alwaham sai kuma akwai ciwo na sha'awa kwadai ciwo na sha'awa mabudin wahala kwadai mabudin wahala ta fahimta al'amradu shahawat al'amradu shubuhat sha'awa to duniya gaba ɗai cututtuka waɗanga da suke da alaƙa da duk duniya saboda ɗan adam kin shi ke ɗauke da waɗannan cututtukan in ya watsa su ma akwai contagious maladi contagious wanda daga tashi daga wani dan adam su fada zuwa kamar tuwari kamar in kamar kana da mura ne atisha ta kama ka to shi maladi contagious ne wannan na dauki da ciwo ya dan ma wannan shi yasa duniyar yau bala'in da muke ciki cikin waɗannan cututtuka ne nan ne ciwon ya nan ne ciwon yake kuma qur'ani ya faɗe su ga su guda biyu kuma ya faɗi cututtukan da suke zo mu zuciya masu yawa ne wani ɗalibin ilimi ma a ƙasar Saudiya a jami'at Malik Saud yayi bincike na masters kin shi ko magister ko troisième cycle ko master akan waɗannan cututtuka sashe daga cikin su to suna muke son mu bi su in akwai rayuwa duk shekara a rinka ɗebo cututtukan duniya ana zakkuwa ana ana haɗi ga ciwo kaza ga maganin shi don duk duniya billahi alladhi la ilaha illa ba wani doktor ba wani professor na medicine kai professor a Brazil Exelcomi eh alaji professor a Brazil agrégé ko a Brazil agrégé ba wani professor agrégé da zai baka maganin ciwon hasada
babu wallahi ni dai alhaji ban san shi ba na yi tunanin ko america ko ingila ko rasha za su iya ai wani comprime a ce kai jama'a ga wani comprime ko wani magani da kasha sai hasada ta bace wanga dole sai an komo mu Allah shi yasa waɗanga za mu bar mu likitoci nasu waɗanga kuma na Allah waɗanga kuma kai alai qur'ani ya faɗi suna da yawa fi qulubihim marad kaga akwai ciwo daga cikin su akwai munafinci Allah ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma daga cikin su akwai al-insiraf mutun na ganin gaskiya ya juya ya barta Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun daga cikin su akwai al-inkar musun gaskiya ga ta kaga dai takakiya Allah ya ce falladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun daga cikin su akwai rufi zuciya ta rufe ba ta ganin gaskiya khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim daga cikin su akwai at-taba rufi ne ta rufe ba ta fahimtar gaskiya ba ta karban gaskiya Allah ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila daga cikin su Allah ce akwai ar-rain shine tsatsa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna haka zaka bi su ɗaya bayan ɗaya cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗi cututtukan da zuciya take fama da su kuma akwai lafiyar da zuciya take fama da ita kankan da kai imani bin Allah yarda da gaskiya yarda da abinda wato bin gaskiya aiki da gaskiya duka waɗannan su kuma lafiya ce ta zuciya to duk waɗanga abubuwan da ka gani duk bala'in da ake ciki a yanzu cikin waɗanda na an ka samu su rashin lafiyar duniya duk da ka gani ciki wallahi alaji kenan ina gane ba yanayin duniyar ne da ciwo a ita duniya ai tana nan wurinta
na ji ko ita ne a mu din na muka rikida mu rikida mu wayi kamfani mutum dan adam da ya kamfani sai ni sai gurbata yanayin duniya wai yi makaman da ake kashe mutane dan adam to duniya ce ta halba bindiga duniya ba ta halba bindiga ba Allah ya aje kuna Allah ya yi kuna ko zamanin da aka zagi zagin zamani ɗaya akai ƙarya ce ake yi imamu shafi'i ya ce na'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana wa nahju zazzamana bi ghairi dhanbin ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل ذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إيانا bari mu fassara shi Imam Shafi yace na'ibu zamanana muna aibanta zamanin mu muna zagin shi yace wal aibu fina alhari ko aibi namu ne shi zamani ne yayi wucewa shi kai ban takatarar na Allah yace su yi na ini awa 24 24 hours suna ta wucewa bi sun kai na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana zamaninmu bai da wani aibi yace in ba mu ba wa nahju zazzamana bi ghairi dhanbin muna zagin wannan zamani zazzamana ma'ana hadha zaman da yace cire ha muna zagin wannan zamani bi ghairi dhanbin ba tare da zunubi ba yace walau na taqa zamanu lana hajana da Allah ya ba zamani harshe na magana zai magana zai cewa ku dai ne abba na gari ba ku ne sai ya wadi ku ne mugga to wa yake yin zinat wa yake shan giya wa yake kashe mutane wa yake zalunci zalunci yayi shi babu hatta ce zamani ne ya kawo a a ka ce a wai danka ba ka yi mai tarbiyya saboda dan dan dan 2000 na Allah ce ba ai mai yaran tarbiyya 2000 da 2021 yanzu na zamani yan 2020 wa laysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin to kura ba ta cin naman kura wa ya'kulu ba'duna ba'dan iyana dan adam yana cin naman dan adam ana yi yanzu ana sai da naman dan adam a sauran wasu otel-otel ana ci sannan kuma nan shi abin da yake nufi muna gigara muna gulma yan uwanmu kuma Allah ya ce mai yin gulma kamar mai cin kamar kana cin naman ne ayuhibbu ya wato wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita Allah ce shin dan yan kudan unka na so ya ci naman dan unshi na mata ce Allah ce fakari tumu kuna kyamar wannan to amma duk da ke ana kyama yau dan adam da yayi nisa har ga wasu ba su kyamar cin naman dan adam suna yanka dan adam suna gunduwa da gunduwa da shi suna yi miya suna cin naman shi to zamani na ya taho ci naman dan adam to kaga dole sai mun yi magana kan waɗanga cututtuka in Allah subhanahu wataala ya bamu iko iya gwargwadon abin da Allah ya bamu al-amrad wato allati ta'tari al-alam cututtukan da suke gitto ma duniya ciwon da za mu fara da shi tun da yake na san dai lokaci ya lokaci ma ya ni ka san malam ka hanka fara da ciwo ka sa abin da daure min kai ana ta ganin laihin ƙasa da ashe a ka alaji ƙasa ba ruwa da itace a waɗanda kayan aiki da Allah ya bamu mu dina gabatawa a to alaji ƙasa ba noma kakai ba ka taɓa yin noma ta ce maka ba ta yin noma ruwa da Allah ya saukar ba kai daga ɗiba ka sha ba to kai kai yi mota kai kai yi bindiga kai kai makamin nukiliya kai kai yi virus kai kai yi virus ka watsa ma mutane ga duniya ka halaka su to zamani yanzu ya kirkiro virus da duk fitinar duniya dan adam shi ne ka kirkiro ta ai shi a dalilin da yasa ya kamata mu dauko wanga maudu'i saboda mu san cewa duk bala'in da yake faruwa mu ke jawo shi kenan shi Allah da ya yi duniya bai kawo ciwo zuba mata ba ita bai barbada mata kamar wani wani wani garin guba ba mu ne dan adam na gadibawa wancan ice an bawa ne mutuwa zai yi shi ko shi na son sha'ar mai mata ta ko shi na son wannan matsayin nashi kai jama'a baka ji cewa suka ba Allah ka shi mai kyawu zai ce Allah ka shi mijin mai kyawu.
Waɗannan ana menene su suna kai kuɗi.
A ƙwarai ko ana can wajen turbuɗa suna kai kuɗi ba.
Kalla menene na ɗaya alaga ta mana na farko ciwo na farko wanda shine babban ciwo wanda ke kowane ciwo a duniya ba a taɓa yin wani ciwo irin shi ba kuma har kiyama ta tsayu har kiyama har duniya ta tashi ba a samun ciwon da ya fi wannan ciwo suna ne al-ilhad kaji sunan shi da larabci da faransanci sunan shi ni nihilism da kuma English nihilism.
To ba samun sunan shi da Hausa ba da Hausa a'a rendezvous à la semaine prochaine.
Masu kalmar sauraronmu a nan ne za mu dakata a cikin wannan shiri. Shirin barka da su ba shirin tattaunawa akan cututtukan duniya. A wannan gidan rediyo da talabijin na duniya idan Allah ya kai mu makon gobe za ku sake haɗuwa da mu da yarda Ubangiji tare da malami sai mu ɗora tun da ya ce randabu Allah sunan Malam ya sa bashi malam ka kawo aiki kara bi gari ana tambaya ta ba komai in Allah kai mu da ai mun dai ba su dai matashiya a za mu zo a shiga kenan shi ne wanda ba a taɓa in ciwo irin shi kuma wallahi duniya ta shi ba in ciwo wanda shi alga ta malam ai muna addu'a
مي صلاتي كما صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kalmar da sauraronmu nan za mu yi bankwana da ku a cikin wannan shiri na cututtukan duniya shiri na kowace ranar lahadi idan Allah ya ba mu iko za ku ci gaba da kallon wannan shiri tare da yadda ubangiji a nan zan ce muku a madadin duka abokan aikin da suka dafa mana musamman injiniya abubakar kacalla tare da shi kansa injiniyan kyamara abdulkarimin bube sai kuma malam abdulmalik da ni alhaji abubakar grambe ne fatan alheri bisalam mu zama lafiya